الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake sada mu a wannan majalisi namu mai albarka na karanta littafin Umdatul Ahkam na al-Allama al-Hafiz Abdul Ghani bin Abdul Wahid al-Maqdisi al-Hanbali rahimahullahu ta'ala a wannan rana ta sulhu yau muna takwas ga watan rajab dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da ashirin ga watan daya dubu da ashirin da hudu miladiya muna fata allah ta'ala ya mana muwafaka muna cikin kitabu sala babu sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallam muna cikin littafin da ke bayani akan sallah a fasalin da yake bayani akan sifa ta sallar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yau za mu tashi insha Allah a cikin wannan baban hadisi mai bima na ƙarshe shine alhadisul hadi wa tis'un hadisi na casa'in da ɗaya يعني لا تشكو عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس فإذا سجد ودعها وإذا قام عملها a wannan hadisin akrajahul bukhari wa muslim a hadisin abi qatada al-ansari mutumin madina yadda da tabbata a gare shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kana yusalli ya kasance yana yin sallah wa huwa hamilun umama shi yana mai halin dauke da umama jikan ya shi kenan binta zainab diyar zainab ita kuma zainab kin binti rasulillahi sallallahu alaihi wasallama diyan ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi wani abil as kuma babanta ita wannan umama mahaifinta shine abil as bin rabi dan rabi bin abdishams dan abdishams fa idza sajada idan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya sujada wada'aha sai ya ajjita wa idza qama idan ya tashi hamalaha sai ya dauke ta mana ya ɗauke ta ya ɗora ta a saman kafaɗar shi ko a saman wuyan shi haka zai yi ruku'i ya ajita in zai sujada ya ajita sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan hadisi na annabin rahama wanda yake siffanta mana siffan annabi sallar sifar sallar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato a ciki hadisin yana nuna mana wani janibi irin na tausasawa da tausayi da rahama da jin kai irin na manzon rahama manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana tausayawa ƙanana da manya da mawadata da talakawa da diddai yaya mutum yake a cikin yanayi na rayuwa a nasarar salama yakan mu'amalanta shi mu'amala wadda take kyakkyawa to daga cikin wadda yake mu'amala ko yara ƙanana yakan tausasa musu yake mana yana jin tausayinsu kuma har a wannan ibada babba a nasarar salama wato yakan ɗaukan yara akwai wata sallama annabi sallallahu alaihi wasallam yayi daga cikin jikokin shi Hassan ko Husaini sai da ya sujada kawai ya zo ya dare saman wuyan shi saman bayan shi shi gwanin sallallahu alaihi wasallam ya tasowa caki yau zai taso gobe zai taso kowa ya daga sai ga yaro ne a saman shi yana wasa da shi sai ya koma ya ne gama ce mishi ya hau dokin shi ne na jin tsoro kayan ya je ya dago ya jiya mishi ciwo ko ya kada shi ko abin da ya kama da haka to wannan dai hadisi ya nuna mace annabi sallallahu yana ɗaukar wannan yarinya umama kenan jikan ya shi diyar zainab kenan diyar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan kaga nan wato hira ka fara inda sun samu ne a fara ambatan mahaifinta ko kayan mahaifiyarta to saboda wannan sharaf da ɗaukaka na ita mahaifiyar kasancewar ya ce ta annabin Allah sai aka fara ambatata kafin mahaifin ita yarinya kuma kamar da dai tarihi ya nuna a farkon musulunci wato shi wannan abil as arrabi bin abdishams bai musulunta ba da warko sai na salama ya raba su kuma bayan lokaci ka yi fato maka sai ya musulunta annabi salama sai ya mai da mishi matar shi kai daga ƙarshen annabi salama har yana yaban wato irin sarakuntaka da yake tsakankaninsu irin kyautautawa da mutuntaka da daraja da shi wannan sirki nashi arrabe bin abishams to wannan hadisi malamai sun yi saɓani game da wannan aiki da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake a cikin sallah kaga sallah aikin ba karami bane ka ɗauko yaro za ka taso ka ɗauko shi ka ɗora shi ka sarki shi ka yi kaza kuma ana sallah wannan saɓani ibn daqiq ibn daqiq al-eid ya kawo tawiloli da dama game da wannan hadisin yayin da yake sharhin wannan hadisin ya kawo tawiloli fassara daban-daban na farko ma ya fassara shi ya yi da'awan annasku cewa wannan aikin an shahe shi ya farko wani musulunci ne kamar zo salama ya yi amma daga baya wato an shahe wannan kuma ma ya yi da'awan kususiya ya ce ayyin hakan ya keɓanci manzo salama ne baya halitta wanda daga cikin al'ummar shi ya yi irin wannan kana tsalla kana ɗauke da yaro ya yi dawa cewa darura ce ita kuma darura ta tabihul mahazurat da waɗansu daga cikin dai tawiloli da yawa wanda dukkansu waɗannan tawilolin rusassu ne raunana ne an fahimta ko? imamul ƙurtubi yake faɗa cewa haƙiƙa malamai sun yi saɓani a cikin fassarar wannan hadisin kuma abin da ya ja su ko ya tunkuɗa zuwa ga waɗannan fassarori daban-daban shine wato irin in suka kalli irin yawan aikin da aka yi a cikin sallah kuma suka kalli ɗabi'ar sallah shine suka zo da tawiloli daban-daban imamun nawawi Allah ji shi da gafara bayan ya zo da wannan hadisin kuma ya zo da fassara da waɗannan malaman sai ya ce fa kullu dalika da'awa batilun mardudun la dalila alaihi duka wannan fasarori da waɗannan mutane ko malamai suka zo da shi ba daidai bane kuskure ne kuma an mayar musu da kayan su babu dalilin da yake nuna haka kace an yi mansuhi ne aya mansuhi sai da dalili ina ta gani kace khususiya ce ita ba sai da dalili wanda ya jira cewa wannan an keɓanci manzo sallallahu alaihi wasallam duk wata ibada da nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi ta to mu ma an nemi mu yi ta sai in dalili ya zo ce wannan a khalisatan laka min dunil mu'minina sai an ce wannan kai ɗaya ne banda sauran mu'minai to wannan ya keɓance shi amma babu dalili ba yanda za ka keɓance duk yanda aka yi ko yaya ne inda yayi to mu ma haka an shar'anta mana ne ina ta gani kenan da awanka ce khususiya ce an shahe shi da rura ne imamu nau ya ce duka waɗannan ba daidai ba ne an maimara da mutum la dalila alaihi sai ce ta bayyana lana hina idin anna sahiha alladhi alaihi almuhaqqiquna anna misla hadhihi alharaka ja'izatun fi kulli salah kenan dai a takaice ya bayyana a gare mu kallo game da wannan hadisin wato ingancin fada ko matafiya waɗanda malamai masu bin diddigi suka ta yi a kan shi cewa irin wannan haraka irin wannan motsi irin wannan aiki a cikin sallah ya halitta a cikin kowace sallah minar imami wal ma'amumi wal munfarid kai ɗaya kake sallah ko kana sallah ne kana bin liman ko kana yin sallah kai ne liman kinan ko limani ko mai bin liman ko mai sallah shi kadai irin wannan aiki ya halitta a gare shi an gane ko sai ce wa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama fa'ala zalika li bayanil jawaz ai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi haka ne dan ya bayyana mana halaccin yin haka an gane ko kamar irin sallar da manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi ya hau munbari mata matakala ku ya hau can kololuwan shi yayi wasu ayyuka an zai yi wasu sujada ya sauko ƙasa in kuma ya tashi ya koma ya hau don mutane su gan shi da kuma irin sallar da manzo sallallahu salama ya yi yana sallah ya yi in ba kuma ta mun karanta a cikin alwajiz irin ayyukan da suka halitta a cikin sallah babu laifi idan kofa tana alƙibla tana huskantar ka kuma wani yana so ya shigo kuma karihe kofar ba ma ke kai taki ɗaya ko biyu ka hudda kuroshe sai ka dawo shi sai shigo kuma ka ci gaba da sallaka annabi sallallahu alaihi ya bude ma Aisha koma yana sallah kuma ya koma ya ci gaba da sallar shi yace to irin waɗannan aikace aikace da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan yana nuna halacci kuma baya rage komi daga cikin cikan sallah an gane ko kenan abin da ake fa'idanta ga wannan shine halaccin yin waɗannan wato ɗan aikace-aikace wanda suke ɗan kaɗan idan bukata ta kama babu da shi sai fa'idodin da suke cikin wannan hadisi na farko mala ya ce halaccin irin waɗannan aikace-aikace a cikin sallar farilla da sallar nafila ga limami ko mamu ko mai sallah shi kaɗai ko da ku babu wani laruran da ya sa yi wannan wani kuma shi ne maganan masu bin diddigin maganganu da dalilai daga cikin malamai an fahimta ko da aka kenan waɗansu sun yi maganganu kala-kala za ka je to amma dai wanda yake tabbatacce shi ne cewa tun da mazu sallar salama ya kuma dalilin da ya nuna waɗannan abubuwan da suke dawa kenan ya halitta a fa'ida ta biyu hadisin yana nuna mana halaccin mutum ya taba ko ya ɗauki abin da akan zaton cewa abin yana tare da da najasa zato abin da ake zato abin akwai najasa a tare da shi amma me tagliban lil asli saboda a rinjayar da asali al'asulu yaron na tsarkake yake ko amma ai duk inda yaro yake ba a rasa tunanin cewa ka aje yayi hutsari ko ka aje yayi kaza ka aje yayi kaza to hadisin yana nuna kenan mutum ya taba ko ya dauki abinda akan iya zaton cewa ce yiwu akwai najasa yaron yayi hutsari ko ya je ya tabo abin saboda yara suna wasanni suna dauka abubuwa daban-daban akwai abubuwan da suke sun najasa ne an gane ko to amma saboda rinjayar da asali shine a wanke yake an mushi wanka an sa mishi kaya to sai ka rinjayar da wannan a fa'ida ta uku hadisi yana nuna mana tawago kaskantar da kai na manzo sallallahu alaihi wasallama da tausasawar shi da kuma ɗabi'unsu da suke kawawa ta yadda yake mu'amalanta yara da irin waɗannan mu'amalori fa'ida ta gaba wanda za a rihi da ita a cikin fa'idodin wannan hadisi malamai sun kasa aiki a cikin sallah zuwa kashi guda hudu bayan sun karanci dalilai da nassosi sai suka fitar da natija suka fitar da wato hukunci cewa san aikin da akan iya a cikin sallah kala hudu ne kuma kowanne da hukuncin shi aiki na farko shine wanda haramun ne yin shi a cikin sallah kuma yakan bata sallah shine aiki da yawa kuma mai bibiyan juna ba tare da wata lalura ba ba tare da wata matsala ta sallah ba haka kawai ka kirkiri wani aiki ka rika yin shi ba dan kadan ba aikin ya dan ya bibi juna mai yawa ba laruran komi babu matsala a sallah to in irin wannan aiki a cikin sallah haramun ne kuma in kai sallah ka ta lalace an fahimta ko kawai mutum yana sallah ka haka kawai ya ga wani abu gaban shi sai je dauko sai ya ajiye a daman shi sai an jima kuma ya dauka ya maido nan ka ga dai kaman ba mai sallah ba da wani zai gan shi ma ba zai taba zaton ba sallah yake to ne ya mutu daga sallah ya rusa sallar tashi to wannan shine aiki na farko aiki na biyu shine wanda aka karhanta yin shi a cikin sallah amma baya bata sallah makruhi ne ka yi shi a cikin sallah amma baya bata sallah shine aiki dan kadan amma kuma ba tare da bukata ba kuma wanda baya daga cikin maslahar gyara sallah an gane ko kamar mutum ya yi dan wasa kadan da tuwar shi ko da jikin shi da kwatankwacin wannan domin wannan yana cin karo da kushu'i wanda ake nema a ce dumin sallah ya kasance na cikin kushu'i kuma babu bukata zuwa ga wannan mutum yana sallah ya sa gari kawai ta haka eh inda a haka ka shiga kai sallaka haka nan amma kai ya zama to kawai aikin ka kawai za ka yi ta yin haka nan shi ma in yi yawa ne kan iya rusa sallar amma dai wato wannan aiki ne makaruhi ne yin haka an ƙi ka yi shi ta babu bukata kai sallaka haka nan an gane ko ta wannan misali ne kenan ta kan iya ka kadu wasu misalan da aikin gashi nan dan kaɗan ne babu bukata babu maslahar sallah a ciki to amma kuma a cikin shi akwai wani nau'i na rage khushu'i to wannan makruhi ne amma baya bata sallah in yi sallah sallah ta yi sai aiki na uku daga cikin ayyuka da ake a cikin sallah shine aiki wanda yake mubahani ya halitta ka yi shi shine aiki dan kaɗan a cikin sallah kuma domin bukata aiki ɗan kaɗan domin bukata kuma malice ta yi kenan wannan kasan shi ne wanda annabi sallallahu alaihi ya kasance yana aikata shi wato na ɗaukan wannan yarinyan da kuma hawa saman mumbari da sabkowa da kuma wato zuwa buɗe ma Aisha kowa da sauransu wannan suna daga ciki saboda annabi sallallahu alaihi ya yi su ne saboda bukata kuma don bayanin halacci sai aiki na ƙarshe na hudu daga cikin ayyukan sallah shine irin ayyukan da an shar'anta ma mutum ya yi a cikin sallah shine abin da ya ratayu da game da masalahar sallah kamar mutum ya yi gaba ga wani wuri nan mai kyau ga wanda ya yi shi babu laihi ka yi gaba ko kuma kana sahu na biyu sai wani larura ta kama shi sai ya fita daga cikin sahun to wannan an shar'anta maka ka shiga igaba ka je ka je ka shiga wancan wato sahun ina ta gane kenan irin waɗannan sukan kasancewa ayyuka ne a cikin sallah abin yabo bal ma dai an yi umarni mutum ya yi su an gane ko yawwa kenan da irin waɗannan su ne wato ayyuka na cikin sallah kamar mutum kana sallar ga wani yaro nan ga wuta nan zai zai shiga to kana iya kai gaugawa ko ka ɗauke ko kuma shi ka janye shi ko abin da kama da haka shi wannan mashru'i ne an shar'anta ka yi shi ka iya nashi ma laifi ne ina ta gani na'am kenan da waɗannan su ne nau'uka wato na aikace-aikace a cikin sallah don haka dai hadisin yana nuna mana idan aiki ɗan kaɗan ne babu laihi mutum ya yi shi a cikin sallah kuma baya bata wato sallar mutum da komi dama babin yana bayani akan sifar sallar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama الحديث الثاني والتسعون حديث نتس اندبيو عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب أخرجه البخاري ومسلم hadisin anas dan malik ya dala tabbata a gare shi anin nabi sallallahu alaihi wasallama daga nabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa i'tadilu fi sujud ku daidaita a cikin sujada wala yabsut ahadukum kadda ɗayan ku ya shimfuda zira'aihi tsintsiyan hannun shi in bisatal kalbi irin shimfiɗa ta kare mana yadda kare yake shimfiɗa hannayen shi idan ya kwanta to ɗayanku wato kadda yi haka na haka wannan hanyar daga mazo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai wanda za a fa'idanta da su a cikin wannan hadisi na farko shar'ancin daidaituwa a cikin sujada akan wannan sifa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta mana na cewa idan mutum yayi to ya daga hannayen shi daga ƙasa tafin shi su taba ƙasa haka su kalli gabas kuma ya ware damtsen shi daga haƙarƙarin shi kenan kar ya damke ya haka kenan haka zai ina wata an gane kenan kana cikin sujada kamar da muka fita wancan darasin sai kai bakin iyawanka na daidaitawa ba tare da wani ya cutar da wani ba fa'ida ta biyu hani game da mutum ya shunhuda tsintsiyan hannun shi a cikin sujada dalilin da haka kuma saboda wannan yana nuna cewa mutum yana yin sallar ce kamar da kasala lagob haka ka zo haka suka ta wannan dalilin cewa kana yin sallar a cikin kasala yana nuna kasala kenan shi kuma na nuna mana sifa ce ta mai وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى شيني كسالى دما كسالى ولا رجيني kenan su tashi suna kasala to yin hakan yana nuna cewa irin wannan sai wanda yake yin sallah a cikin kasala babu cewa ka ka kama jikinka ka wato ka nutsu ka kimtso wajen bautar Allah kenan kai abin da ya haka kawai gashi nan dai to wannan sifar tana nuna haka kuma a cikin shi akwai kamanceceniya da kare domin kamanceceniya da wani abu daga cikin ababe marasa daraja to wannan wato shari'a tana kiran mutum ya bar shi musamman a cikin sallah da irin su kare wanda suke ba su da wata kima ta kuma kai kamanceceniya a lokacin da kike ganawa da Allah subhanahu wataala a cikin ruwan sifa ta kare to bai dace ba fa'ida ta uku mali ce ana fahimta cikin wannan hadisin karhancin kamanceceniya da dabbobi ko da ba sallama makuruhi ne ka riga ba a so ba mutum wanda Allah ta'ala ya karrama shi ya fifita shi Allah ce wani ƙari karramna bani adama Allah ce haƙiƙa lalle tabbas mun karrama ɗan adam Allah ta'ala ya karrama ka ya baka daraja ya baka matsayi to bai kamata ba kai da kanka kuma sai ka koma kana kwaikwayon wanda Allah ya ɗaukaka ka a kansu ina ta gani to na haka kenan makuruhi ne a komi ma mutum ya rika yin kamanceceniya da dabbobi to kuma musamman a hali ibada to anan kuma hannun da karhancin ya fi ƙarfi ina ta gani to ita ma fa'ida wanda malam zai rihi da ita a cikin wannan male ce fa'idatun jalila fa'ida wadda take babba wato warada al'amaru amuru min ash-shari'i bi mukhalafati al-haywanati umarni ya zo daga Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam game da saba ma dabbobi al-khasisa waɗanda suke walakantattu marasa daraja wa sharifa hadda ma masu daraja in dai dabba ne fi hay'ati sala a cikin yanayi da sifofin sallah fanaha anil tifati kalti kaltifati sa'ala annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hani cewa kadda mutum yayi waiwaye a cikin sallar shi kamar waiwaye irin nadila kenan mutum yana yana yana sata yana dan kirta haka kai kai ai shi da gauga yake ko kenan kai kirta haka kai wannan to an hana irin wannan ma ina kuma wanda zai zai haka sai ya gaji ma ya dawo ko kuma ya ga wani haka yana kallon shi haka sai in ya bace kuma sai dawo da ana samun wannan to manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa wannan ikhtilasun yakhtalisuhu ash-shaytanu min salati al-abd ai wannan kamfata ne kwace ne wanda shaidan yake yi daga sallar bawa duk wanda ya haka sallar tana nan amma dai wani kaso daga cikin ladanka kuma ka sariyar da shi ka zubar da shi duka wani duk wannan awowin da kake da wajen 24 wajen minti 100 nawa kai gare ka amma duka minti 10 ne za ka yi sallah amma nan ma sai ka yi ta kaki shaidan ya samu rabon shi a ciki da haka kenan manzo sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da mutum ya rika yin wayewaye irin nadila shi ko wannan hadisi Imam Ahmad Imam Al-Albani ya hasana shi a cikin Sahihu Targhib da haka hadisin sahihi ne wanda yake nuna wannan a waftirashi kaftira kaftirashin sabo manzo sallallahu alaihi wasallam kuma yayi hani mutum ya shunguda a cikin sallar tashi kamar yanda dabbobi masu farauta irin su kare irin su zaki irin su yadda suke kwantawa to an hana kai irin wannan shi mana dai sun akhrajahu abu dawud da nasa'i shi ma dai albaniya hassana shi a cikin sahihul jami kina hadisin da yake bayani akan cewa manzon sallallahu alaihi wasallam ya hana mu mu shunhuda hannuwan mu kamar yadda dabbobi masu farauta suke shunhudawa shi ma baya halitta wa iki'a kai ƙa'il kalb kuma zo ya hana mu mu yi zama zama irin na kare zama irin na kare an san da kare ke zama ya ne ke zama yawwa to irin wa irin wannan kenan sai sa hannun kenan ya daga wani sai hannun su yi ƙasa ta irin wani zama a sallah annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya hana shi ɗayan ga zaman ko kenan ka zamna a ƙasa ka ɗaga ƙawafin ka sama ka ɗago su haka a ba ka inda a samu wani nan waje ya guda yawwa to haka yawwa haka shine ikiya ka iqa'il kalbi kenan hannuwan ka haka ƙawafin ka sun ɗago shi ma wannan baya halitta mutum ya yi shi eh wa naqarin ka naqaril ghurab haka nan manzo sallallahu ya hana mu mu yi ƙoto kamar ƙoton hankaka a cikin sallah har shi kuma a cikin sujada ne ko wanda suke kip kip kip kip so shi ma baya halitta yanzu ba da muka akwai wani muna sallar magarban nan ni na samu raka'a daya amma kan kare raka'a ta biyu ba ɗaya wani samu to in kawo ta biyu bayan ya zo bacin na yi rukuni na dago kan in kare sauran raka'a ɗaya shi ya kare sallar duka kenan a rabin raka'a da zan yi shi ya yi sallar magarba gaba ɗaya kare kawai haka yi cikin ba na yi ya ce ina ma da ya tsaya ya saurari karatu na'am sauran na baya da aka wuce su eh akwai waɗannan gaskiya ana mutsa wasu ana buƙatar karatu da yawa an jahilci lamarin sana wai wani in yi skoli liman kamar ya raka a biyu to ba zai bi shi ba inda yake yanzu sai koma baya sai ya yo bin shi ya isko shi sai su ƙare tare ana samu ana samu da yawa Mm, to kaga wannan ai akwai wannan kenan da yanzu mun ga dabbobi wajen wajen biyar ko sai ya ce wa isharatin bil aidi ka adnabil ah, khayl shumus manzo sallallahu alaihi yayi hani a rika ishara da hannuwa kamar jela ta doki wanda yake bai a cikin hayyacin shi wanda kawai kullum kawai hujja kawai haka yake mata shut shut shut shut to wani musulman salama ya ya kammala sallah ne in suka yi sallah can da da harko sabai kama daga an ce assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai su yi nuni da hannu sai ce da ya nake ganin ku kuna kalkada hannuwa kamar mahaukacin doki ya ce me zai hana ɗayanku ya ɗora hannun shi a saman cinyoyin shi ya ce assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi da haka kenan ya hana wa burukin ka burukin jamal hakan manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana a gurfana kamar gurfana ta raƙumi sai ce wa gairi zalika da wani wannan mimma naha anhu shari daga cikin wanda shari'a ta hana min mushabahatil haywanat na kamanceceniya da dabbobi li'anna salata munajatu lillah domin ta sallafa ganawa ne kake da Allah fayanbaghi an takuna ala ahsani hay'atin wa afdal sifa ya kamata ka kasance a cikin mafi kyawun yanayi da mafi kyawun sifa an gane ko na haka kenan duk wani abin da yake wato irin waɗannan sifofi baya halitta mutum ya yi su a cikin sallar shi waɗansu suka yawaita sallar za ta ɓace waɗansu kuma ma'ana kayi mahazuri kayi makuruhi kayi abin ƙi kuma suka iya sa sallaka ladanta ya tawaya to wannan shine a hadisi na horu ma'ana na ƙarshe a cikin babin sifar sallar annabi sallallahu alaihi wa sallam malice babu wujubu tuma'aninati fi ruku'i was sujud baban da ke bayani akan wajibcin nutsuwa a cikin ruku'i da kuma sujada anan malam ya nassanta su saboda kasancewar wato a cikinsu ne aka fi sariyar da wannan nutsuwar ga mutum kawai daga yayi sai ya taso amma hadisin yana bayani ne akan sallah ga baki ɗayanta kenan babin da yake bayani akan wajibcin yin nutsuwa a ruku'i da sujada da sauran aikace-aikacen sallah wato nutsuwa wajibi ne daga cikin wajiban sallah kan zuwa cikin sallah wajibi ne rashin yin hakan to ka zo da mummuna dukkan malamai sun yi ittifaki a cewa duk mutumin da ya sallah babu kusuri babu nutsuwa to ana ilga shi daga cikin waɗanda suke muna na sallah ana ilga shi daga cikin waɗanda suke muna na sallah kamar wancan hadisin da suke faɗa tun mutumin da ya kyautata ta yi ta daidai ya ta ce hafi zakan lawu kama hafasta ne kuma an kai ta ka munana ta sai ta ce da ya akan lahu kama da ya aka ne in hadisi ya inganta cewa sallah za ta yi addu'a Allah ya walakanta ka kamar da ka walakanta ne in ku kai ta tsaf sai ta ce Allah ya kiyaye ka kamar da ka kiyaye ni ka kyautata ni to kai ma Allah ya maka haka nan to duk an yi ittifaki duk wanda ya yi sallah ba ku shu'i to yana daga cikin waɗanda suka muna da sallah waɗansu daga cikin malamai ma sun tafi irin su bane tamiya da sauran malamai cewa in dai kai sallah ba ku shu'i to ka saki sallah ba ta yi ba wato dalili zuwa ga hadisin da za mu gani wanda malamai ya kawo ba a cikin wannan babu malaci alhadisu salisu wa tis'un حديثي نا تسعند أكو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وفعل ذلك في صلاتك كلها أخرجه البخاري في الأذان ومسلم في الصلاة آه وأن حديثي نا أبي هريرة إدالة تبت أغريشي yake cewa anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam lalle annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dakhala almasjida ya shigo masallaci mana yayi sallah bayan ya kare sallah fa dakhala rajulun fa salla sai wani mutum ya shigo sai yayi sallah annabi sallallahu alaihi yana gihe yana kallon sallar shi lokacin da ya kare sallah wannan mutumin ثم جاء sannan sai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama fa sallama ala annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallama sallama fa qala kina mun zo mai da mishi sallama sai ya ce mishi irji fa salli ko ma ka je kai sallah fa innaka lam tusalli domin kai ba kai sallah ba faraja'a wannan mutumin ya koma fa salla kama salla yaje ya salla yadda dai yayi waccan ta farko ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يزو امام صلى الله عليه وسلم سلم يا ميدا سلم فقال يجي ارجع فصلي كما كجي كاي صلاه فانك لم تصلي كيف كاي صلاه ya koma sai da salatin sai da kai sau uku da ana uku faƙala sai ya ce wallazi ba'ataka bil haqq ya ce na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ke yana ce ina rantsuwa da Allah wanda ya aiko ka da gaskiya ma usinu gairahu wallahi ban iya yin wannan kololuwan iya kyauta ta sallata ce ban iya yin wata sallah wadda tafi wannan wanda ne ba fa'allimni annabin Allah ka koya mani wato anan salama duk wani wanda yake da wato kaifiya ko tsariƙa ta karantarwa mai ta irin a ba mutum darasi bai kanin salama ba yanzu da ce da ya zo ce yana za su rane kuma salamun alaiha zamna sallar nan taka kaza da kai ba daidai bane kaza da kai ba daidai bane ba zai iya riki abun ba ko ya bashi muhimmanci kamar da aka tura shi ya je ya dawo yayi ya dawo yayi ya dawo yanzu da kai shi ya ce a ni a koya mini yanzu dukkan hankalin shi da tunanin shi gaba daya ina zai kasance a nan wannan amma da ce a kona wanda yake tunanin shi kawai yana zawa walaikum salam ya muna la ilaha illa to sallar kawo bata yi kaza ta yi wasu abun ba zai ba su muhimmanci ba to sai da kan shi yace fa'allimni annabin Allah ka koya mini fa qala sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi idza qumta ila salati idan ka tashi zuwa ga sallah fakabbir kai kabbar harama sun makara ma ta yassara ma'aka min alquran sa'annan ka karanta abin da ya saukaka a gare ka na daga qur'ani sun marka sannan kai ruku'i hatta tatma inna raki'a har ka nutsu kana cikin ruku'i ba an kai baka dago sai ka nutsu a ruku'i sun marfa sannan ka dago hatta ta'tadila qa'ima sai ka daidaita a tsaye cak sun masujud sannan ka yi sujada hatta ta zama inna sajida har sai ka nutsu a cikin sujada sun marfa sannan ka tsago hatta ta zama inna jalisa sai ka nutsu kana zamne to ka yi sujada ta biyu ka yi ka dawo sai ce mishi wa fa'al dalika fi salatika kulliha kaga koya mishi raka guda ko sai aka ce to kai haka a cikin sallar ka gabaki daya to wannan bayanai wannan hadisi hadisi ne mai girma wanda malamai suna kiran shi hadisul musi'u fi- fi salatihi hadisin wanda ya munana a cikin sallar shi da yawa daga cikin malamai sun gina wato siffar sallah ko kuma karantar da sallah ko yana musulun salama yake sallah ka wani hadisi yadda ya karantar imamul albani allah ya rahamshe shi a littafin shi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama min takbiri ila taslimi ka annaka taraha ya yi littafi siffar sallan manzo sallallahu alaihi wasallama tun daga kabbarar harama har ya zuwa sallama kamar a gaban ka manzo sallallahu alaihi wasallama yana yi to wannan littafi ya gina shi ne akan wannan wannan hadisi wani hadisi ne ya dauko amma kasancewar babu wani hadisi guda wanda yake siffanta sallar manzo sallallahu alaihi wasallam daga farko har ƙarshe kowane gaba in ya zo to zai tsaya duk wata ruwaya duk wani bayani inda ya inganta a wannan gabar to sai ya zo da shi haka ya dauko sallah tun daga farko har ƙarshen ta yana iya sanya ni zai ban san ba wani littafi wanda aka yi shi a irin wannan tsarin da ya haɗa komi da komi kamar littafin albani Allah shi kanshi da gafara na'am kenan da ya gina shi na kawo nasu da haka hadisi ne mai girman gaske kenan shi ah, na'am na'am
a nan kamun dawa gura ma zai kace Allah a ko ko dai dai shi ne tambaye in ka zo za ka fara sallah yawwa sai su ayi ku eh sai wanda kace Allahu akbar kai ma kike
ayo to nan ai kafaran nan biza biza kai ko dai dai biyu za ka yi kowanne ya yi ita kabar alharama in mutum bai yi ta ma bashi da sallah wannan ɗayan da ya yi ina ta samu eh ina zuwa wannan ɗaya da ya yi yawwa in kabbar alharama ce yawwa kai ta rama eh to wannan ta biyun da bai yi ba yawwa sallar shi ta yi to amma in ta kabbar alharaman ce bai yi ba ya yi ta rukuyi to ba shi da sallah a ita eh amma da abin da ya kamata shine ya kabbar alharama ta ta rahaman tana dauki ta harama eh eh shine wai tana dauki wacce shine ko a'a shi wannan kin sunna ne wanda zai yi na biyu yawwa ita wannan ta farkon wajibi ce ya ji farko farilla ce eh to inda yayin da ya yi ta kabbar alharama ce in ta shiga sallah ba ta rukuyi ba ce yawwa eh to sallah tana nan in ko ta yin rukuni ce kawai da zai Allahu akbar dai yin rukuni to babu sallah na'am a kira muka ce wannan hadisi dai hadisi ne mai girma wanda malamai suna kiran shi hadisin wanda ya mai wanda ya muna na sallar shi ko muka ce wato malamai wato sun dogara akan wannan hadisin akan bayanin ababen da suka wajaba a cikin sallar da abin da wasu wajaba a cikin sallah ba suna ganin duk abin da wani hadisi ya ambata wajibi ne wanda bai ambata ba ma'ana baya cikin wa- wajibobin sallah kamar yadda wato bayani zai zo Ah, kamar yadda mala ya faɗa kenan hadisin mala ya mishi sharhi wajen safohi masu dama kuma an yi mabahis da aka insha Allah waɗannan mabahis ɗin za mu bi su ɗaya bayan ɗaya mala ke cewa fil hadisi salasatu mabahis a cikin hadisin akwai gaɓoɓi guda uku manya-manya waɗanda suke mana suna buƙatar bincike to wannan za mu bi su ɗaya bayan ɗaya almabahasul awwal kenan babi na farko fi khilafin ulama a cikin saɓanin malamai game da abin da shi wannan hadisin ya bayani a kan shi wasu gaɓoɓi kenan idan kuka lura ai a cikin hadisin da ya ce mishi a iza kumta ila salati sai ce fa kabbir ko sai ce sun makara a mata ya sara maka min alkunan ina karatun fatiya bai ambata ba ko na mala ce faƙadi zahabal hanafiya ila sihhati salati biƙira'ati ayi shay'in min alquran kenan hanafiya sun ce akan ingancin sallah da komai mi ka karanta daga cikin alqur'ani su ba wajibi ne ya karanta suratul fatiha ko kana cewa Allahu akbar sai ka fara wailun li kulli humazatin lumaza hanafiya sun ta kan wannan ana fahimta ko hatta ala man qadirun ala al-fatihati suka ce kai har ma wanda iya fatiha ka iya fatiha kawai ka ce kawai yau huta za ta yi sai ka ɗauko ta sura ka yi suka ce in mutum ya yi ta yi mustadillina bi qaulihi ta'ala sai suka kafa hujjar faɗa Allah madaukin sarki faqra'u ma tayassara minhu Allah ce faqra'u ma tayassara minhu ku karanta abin da ya sauƙaƙa an gane ko wa bi ihda ruwayati hadha alhadith sai kafa hujja da ɗaya daga cikin ruwayoyin wannan hadisin sun makara ma ce sara ma kamil alquran wanda yake cikin wannan haka da ce fakabbir sannan ka karanta abin da ya saukaka abin da yake tare da kai daga alqurani da wannan sai kafa hujja wa dhahaba aljumhur amma jumhuru gama garin malamai sun tahi ila adami sihhati salati biduni fatiha sun tafi akan rashin ingancin sallah in dai mutum bai karanta suratul fatiha ba liman yu'sinu qira'ataha ga wanda yake kyautata karatunta ga wanda ya iya amma mutumin da ya musulunta yau bai iya fatiha ba kuma sallah wajibi ce akan sai mu ce ka bari ka iya fatiha a ka zo ka yi ta haka nan an fahimta ko to amma wanda ya iya fatiha in dai ya salla babu fatiha sallar shi bata yi ba mustajillina bi qawlihi alaihi salatu wassalam sun kafa hujjar fadan manzo sallallahu alaihi wasallam la salata liman liman lam yaqra bi fatihatil kitab wannan nasi ne ko ba nasi bane manzo ya ce babu sallah ga duk wanda bai karanta fatiha ba dan raka'a da aka yi in ba karanta fatiha babu babu sallah kuma wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim sun fitar da wannan hadisi an gane ko? kenan da haka fattaqdiru la salata tujadu wa adamu wujudiha shar'an huwa adamu sihhatiha wa hadha huwa al-aslu fi mithli hadha an-nafi dan haka dai kore ta da nuna cewa kenan a rashin ingancin ta kuma wa adillatu adami sihhati salati biduniha kasiratu in ka shiga cikin nassosi waɗanda suke nuna rashin ingancin sallah ba tare da fatiha ba yawan su ma ya wuce an gane ko da haka akwai dalilai burjik wa ajabu anil ayati sai su jumhur suka ba hanafiya amsa faqra'u ma tayassara minhu suka ce ko suka hujja da shi suka ce musu to wannan ayan bi annaha ja'at li bayanil qur'ani fi qiyamil layl ta zo zancin sallar dare ne ake a ciki ne aka ce ku karanta ay iqra'u ma tayassara min alqur'ani ba'da qira'atil fatiha bila mashaqqatin alaykum abin da ke ne kenan ku karanta abin da ya sauƙaƙa a gare ku na daga alqur'ani bayan kun karanta suratul fatiha kada ku tsananta ma kanku shi ne fakara umar ce sara minhu ta yana muka gano wancan waɗancan dalilan burjik da suka ce babu sallah inda ba karanta fatiha ba kenan su za su yi aiki a nan kenan he an karanta fatiha to da aka ce ka karanta abin da ya maka sauki kenan karatun bayan fatiha ne ka karanta yanda ba za ka takurawa kanka ba an gane ko wa ajabu anil hadis to ga mahallin shahargin da muke so dawa muke karanta wani abu sai suka ba da amsa game da hadisi wani hadisi shi wannan hadisin da muka karanta a nan ai da aka ce mishi sun mafa kabir faƙara ma ta yasara maka min alƙur'an ko kuma da wannan ne suka kafa hujja cewa kenan kana ya karanta duk wani abin da ka gana ban da fatiha to shi wannan hadisin bi anna hadhihi ruwaya mujmala wannan ruwayar ta zo ne a dunkule ita wannan wanda makaranta a cikin nan tufassiru har ruwayatun ukura waɗansu ruwayoyin da suka zo daban suna fassara wannan inda abi dawud a wajen imam abi dawud wa ibn hibban da ibn hibban a waɗancan ruwaye mai ce mishi sun makara bi ummil qur'ani wa bima sha Allah sa'annan kenan fakabbir sun makara bi ummul qur'an ka yi kabbar alharama sa'annan ka karanta fatiha ita ce ummul qur'an sannan kuma ka karanta abin da Allah ya so kenan na bayan bayan sallah kenan ka karanta aya da kaga dama sura da kaga dama eh ibnu hammam yake cewa الأولى الحكم بأنه صلى الله عليه وسلم قال للمسيء, للمسيء في صلاته ذلك كله kina abin da yin kenan za a haɗa ruwayoyin ne a fassara cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya mishi a cikin sallar shi gaba kida kenan ya karanta suratul fatiha an gane ko summa inna ba'da ulama'i yara wujubal fatihati fi raka'ati al-ula duna ghayriha to malamai za ka abubuwa kala kala waɗansu sun tafi a gari suna ganin cewa wato karanta fatiha a sallah a raka'a ta farko kadai ne banda sauran raka'a ta farko in kai fatiha sauran kuma ka gada maka kai fatiha a ciki to su ma wannan wato matafiya ta su mai rauni ce wal jumhur amma ga magaran malamai kenan yara wujubaha fi kulli raka'atin mafi yawan malamai suna ga wajibcinta a karanta ta a cikin kowane raka'a domin suka kafa hujja wa yadullu lahu qawluhu summa fa'al dhalika fi salatika kulliha ka aikata wani a cikin sallar ka dika kaga cikin ruwa an ce karanta fatiha kuma ka ce karanta a sallolinka gabaki daya kaga wani ke nuna cewa karanta fatiha wajibi ne a cikin kowace sallah قال الحافظ ابن حجر حافظ ابن حجر yake cewa wa hadithu abi qatada fil bukhari hadisin abi qatada a cikin bukhari min annahu sallallahu alaihi wasallam na cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallama kana yaqra'u al-fatihata fi kulli rak'atin nasi ne ko ba nasi bane annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana karanta suratul fatiha a cikin kowace raka'a ma a qaulihi kuma tare da fadar shi sallu kama ra'aitu muni usalli aikin shi ya dawwama kowace da yana karanta mata mi fatiha kuma ce to ku yi yadda kuka ga ina yi kai sai ka ce to banda kai to ya ne za ka yi ka sauke ma kanka kai tare cewa shi ya ce ai yanda ake yi kuma shi ba taɓa samu ya bari ba kowace raka wato yana karanta mata fatiha na haka ya ce dalilul wujub wannan dalili ne akan wajibcinta sun makhtalafu kinan da yawon zance aka wani hadisi na mabi shi ne ɗaya bayan ɗaya za mu karanta dabin da malai rubuta saboda mahimmancin hadisin da kuma yana abubuwan da yake dauke da shi malaka sun makhtalafu sa'annan su malaman suka koma sabawa fi wujubi tsumanina a wajib game da wajibcin nutsuwa fil i'tidali fi ruku'i was sujud da daidaituwa a cikin ruku'i da sujada فذهب الحنفية إلى عدم وجوبها حنفية سنتي أكن رشن واجب تنتا وذهب الجمهور إلى وجوبها جمهور معلمة سنتي أكن شوى واجبي وهجتهم هذا الحديث الصحيح السريح hujjarsu wannan hadisin ingantaccikin wanda bayanin shi a hili yake haka nan wa hadisul bara bin azib da hadisin bara dan azib annahu ramaqa salatan nabi sallallahu alaihi wasallama wato bara bin azumi ina ga hadisin ai mun karance shi ya gabata ko da sun da ya huce ne ko wanda ya huce bayan shi ne cewa na kurawa annabi sallallahu alaihi wasallama ido na maido hankali na game da sallar shi sai ce fa wajadtu qiyamahu sai na samu tsayuwan manzo a faraka'atahu da ruku'in shi fa'ati da lahu ba'da ruku'ihi da kuma daidaituwan shi bayan ruku'i fasajadatahu da sujada shi fajalsatahu ma baina taslimi wal insiraf da kuma zaman shi da kankanin sallama da kuma idacin sallah qariban min sawa kusa da kusa suke kaga wannan nuna maka lalle kowanne aka ji a shi ana shimawa a ciki shi ma wannan hadisin muttafaqun alaihi kuma aizance ya gabata ya tabbata cewa annahu ya ƙifu fi itidalihi ba da rukui annabi sallallahu yana tsayuwa a daidaituwan shi bayan ruku'i hatta yuzannu annahu qad nasiya li talati har a zaci cewa ya mansuci shi ma darasin da ya gabata ne mun ga wannan hadisin idan ya dago daga ruku'i har sai wani ya zaci cewa ya mance waji yana tunanin ko tsayuwa ce ta kashi ruku'i haka nan in ya zauna shi ma yana tsawaitawa to da suke nuna wannan ma'ana suna da yawa don haka hanafiya ba su da wani dalili kenan walai saladal hanafiya dalilin alama zahabu ilai ba wasu dalili wanda ya suka ta zuwa kan shi wala jawaba kuma babu wani jawabi sahih ingantacce ala adillatil jumhuri sahihati sariha akan dalilai na jumhuran da suke ingantattu kuma bayanin su wato a hili yake kina da wannan shine mabahasi na horko a cikin wannan hadisi duka waɗannan saɓe-saɓe abinda ba ambata ba cikin wannan hadisi to waɗansu hadisan sun suke kammala su kuma kuma ce kwanan aka taro wata rigima waɗansu ke rigima akan wai kama hannu su ma masu cewa ba kama hannun kun san da wani hadisi suka dogara da dai shi wannan hadisin suka ce gashi na hadisi a cikin buhari da musulun a ciki an ce mishi ka ɗora hannu zuwa dama a hagun a cikin hadisi wani akwai babu suka to gashi nan buhari da musulma ya kawo hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah hannun shi a sake haka suka ce ta wani irin to ne ga hadisan da yake cewa inna ma'ashara al-anbiya ba haushi kaɗai ba yace mu taron annabawa dukkan annabawa da ka sani umirna an umurce mu wa umurce in annabi ya ce an umurce su ake umurta su Allah an nada'a aymanana ala shama'ilina fi salam mu ɗora hannunmu na dama a saman nagu a cikin sallah mu yi kabadu kenan ko kuma mu yi waza'u hadisi ne ingantacce banda shi akwai hadisai da dama daga kenan wannan yana nuna mana cewa babu wani hadisi guda wanda zaka zo ka dogara da shi ka ce tun da aka za babu to wanda ya zo wani hadisi ka kore shi a wannan ganganci ne a wannan hadisi akwai tahiya ai hizo ha sako tunda babu zancen tahiya akwai abubuwa da yawa babu karatun fatiha ma inda in ba dauko wadancan ruwayoyin ba a shi wannan babu eh sai ka koma na ruwaya ta isu irin su ibnu majah ibnu hibban anan ne zaka samu karin cewa he da yace mishi karanta fatiha sannan ka karanta mata yassara amma wanda suka hujja suke ce ai naji mutum yana cewa a cikin buhari da muslim to in na buhari da muslim kin ne to babu ma hatta suratul fatiha ya daina karanta take nan na'am shi wannan an bi shi wannan hadisi ma ba ya sallama ko eh eh babu sallama shi ma babu sallama ko da kai heka heka me yake kace ka kina da haka dai wannan abu ne wanda hatta karamin dalibi mai saurare ba kan iya bambance wannan bare kuma malami mai karantarwa da haka dai yana ganin insha Allah kenan na'am duk ta wani tasbihi babu komai babu a cikin wannan kin kenan da haka dai insha Allah mun yi mabahasi na harko a cikin wani hadisi za mu yi mabahasi na biyu kuma har ya zuwa na uku bi iznillah ina ganin kamata mu tsaya kuma ka faɗa daidai Allah ta'ala ba mu na'am na'am eh shiwa yau me ya same su kamar kawai jin yoshin da ya sashi yau shi limamin ko sai ya janyo unoni sai ya sashi to ya cika sallah kamar shi ya yi ta babu wani matsala babu wani kaji babu wani baɗi ai ba yi wata matsala a cikin sallah sallar daidai ce kawai طيب اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلي لنا امورنا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم امنا في اوطاننا واسل ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا مريدا إلا شفيته ولا حاجة من هوائج الدنيا هي لك يدا ولنا فيها صلاة إلا أنت ويسرد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته